من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم um, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a bisa ga dukkan alamu mafi yawanci matasa da yayyinmu da iyayenmu da suke na 'yan boko ne kuma it means da yawa sun yi biology a makaranta so wasu abubuwan da ba za su fassara da hausa ba zan faɗe su da turanci sannan abu na farko tambaya zan fara yi mun san me yasa a koda a ji suna cells ko a tunaninmu jikina ni misali yanzu ashirin da nake nan cells nawa ne a jikina guda nawa misali na? so an yi kiyasta cewa a jikin dan adam dan adam yakan sami cells masu suna cells wannan cell cell cells din da ake cewa a biology sama da trillion ɗari trillion ɗari na cells haka Allah ya halicci jikin dan adam da shi wa'annan cells din kusan trillion ɗari din su ne suke haɗuwa suka yi ni suka yi ka da su kuma ake cikin hikimar ubangiji ake gudanar da da ayyukan da duka jikin dan adam yake yi wannan cells trillion 100 din amma wayannan cells din a trillion 100 ko na naira ya kasan da yawa ko wannan cells din suna da wasu abubuwa guda suna da wani abu guda ɗaya mai ban ƙaye wanda ubangiji ya yi shine dukkaninsu suna da alaƙa da juna ta hanyar wannan abin da in muka zana cells muke yi a ciki a tsakiya da muke ce masa nucleus a cikin wannan nucleus din akwai abin da ake cewa shi genetic material wanda shine asalin kwayar halittar dan adam ko kwayar halittar wannan cell din take ciki so cikin wannan duka tiriliyan ɗarin wannan ƙwayar halittar ta iri ɗaya ce so da haka da haka ne wannan yake mu'amala da wannan wannan yake mu'amala da wannan wannan yake taimakawa aikin da wannan yake yi su aggregate na wannan ƙwayar halittar shi ake cewa dna a turanci su ce mai deoxyribonucleic acid amma dai wannan ba damuwar ba ce amma dai mu sani ainihin sinadarin kwayar halitta ta iya yiwa dan adam dabba shuka da menene wannan wannan nucleus din a cikin wannan nucleus din akwai wannan kuma wannan shi ake cewa dna minin wannan duka cells trillion ɗarin suna da irin iri ɗaya ne na dna iri ɗaya za ka samu a cikinsu wanda zai faɗa maka cewa waɗannan su ne ƙwayar halittar ashir misali su kuma wannan dna ɗin sukan caccakuɗu da juna su samar da wata ƙwayar halittar wacce ta ɗanfi dna ɗin girma da ake cewa chromosomes wannan chromosomes ɗin kowane ɗan adam yana da set 46 ne kowane ɗan adam yana da irin nashi cells ɗin wannan chromosomes ɗin guda 46 wannan 46 Allah cikin hikimarsa ya sa 23 cif daga ubansa zai gado 23 cif daga wurin uwa zai gado kuma wannan shine basis shine dalilin da ya sa idan har aka kai ga level ɗin da sai an nemi tantance wane ne uba za a zo za a kalli wannan mahangar domin ne kashi rabin rabin chromosomes wanda da su ne dan adam ɗin ya samu rabinsu daga uba rabinsu daga uwa wannan ya samu na cewa to idan har buƙatar yin wannan gwajin ta taso ta ya ake iya tabbatarwa da cewa wannan ɗan ah, misali na wane ne ko kaza kaza kaza a likitance akwai hanyoyi da wannan but wanda aka fara yi shine duka still yan yan science ne yawancinmu mun san abin da ake cewa blood group ko wani a ce a positive b positive da y da abin da ake amfani da shi kenan wannan abo din sai a je a yi group- blood grouping shi ma saboda wannan cewa kowane wannan a din da kake samu misali a positive din ko menene yana nufin cewa kana da a ne ko o daga inda ka samu wannan guda biyun ce in b ne b ne ko o in o ne dole duka da iyayenka oso dukansu o o ne in a b ne minin ka ɗauko a daga can ka ɗauko b daga nan so shi abin da wannan blood grouping yake yi a lokacin shine zai iya tabbatar da cewa wannan ba zai taɓa iya zama baban wane ba domin idan aka ce kai ab yaron ab ne to ba zai yi ubansa kuma ya samu o ba domin yana buƙatar lallai yana nufin cewa ya ɗauko a ko daga wurin ubansa ko b daga wurin uwarsa ko kuma eh, eh, vice versa amma in a b ne ba zai taɓa zamanto cewa ubansa o ba ne so akalla shi wannan na A- na abin blood grouping shi zai iya sa a kore ne amma ba zai tabbatar ba so amma shi dna dna kamar yadda na yi bayani saboda ainihin kwayar halittar yake dubawa shi idan aka tashi za a wannan eh, saboda because dukkan kwayar cells ne suka gina mu za a iya daukan daga nan cikin kumatu a dan karci wannan dan lining din wannan dan cikin in aka yi daga jiki ko daga yawu ko daga waye duka za a iya samun wannan cells din saboda an ce trillion 100 trillion 100 kam ta wuce ai wasa so duk inda aka wannan usually dai daga cikin baki za a lakuta ko yawu sai a je sai a auna in aka auna tunda an ce mun ce mun ce shi DNA tana cikin cell ne a dissolving cell din Uh, da da technology a extracting ita wannan kwayar halittar sannan a je a yi ta amplifying ɗinta da abin da ake cewa PCR machine wanda yanzu da shi ake gano misali kwayar cutar viruses da shauransu da waye shi saboda yana amplifying abin da yake dan haka sai ninka shi sau miliyan 100 saboda a iya ganinsa da kyau so da wannan za su tabbatar za su fito daga sequence din yanda dna din wannan yaron take ga kuma sequence din wannan wanda ake tunanin ubansa ne ga sequence din wannan ga sequence din uwarsa so in aka yi aka fitar da ga sequence din nan akwai a nan akwai b nan akwai d nan akwai t ko wani abu mun sani cewa zai ɗauko rabi daga uwarsa rabi daga ubansa kuma tunda babu wasu mutum biyu matukar ba twins ba ne babu wasu mutum biyu da za su sami dna ɗinsa ta zamanto ta- cewa tana da tana kama da juna saboda haka in aka tabbatar cewa oke ga na uwar oke mun san me ya ɗauko tunda damu wannan babu iskali a ciki cewa ai mahaifiyarsa ce so amma ragowar abin da ya rage sai a duba ga cikin waɗannan wane ne so cikin tambayar da kai wanda kuma shine abu na karshe da zan ansa shine a likitance amfani da dna testing yana tabbatar da cewa ɗa ga ubansa da sama da kashi 99.9999 sannan zai iya korewa da kashi 100 kai- kai- cewa wannan babu yadda za a iya zamanto ubansa idan ya zamanto cewa an ɗauki wannan dna sequence ɗin sannan kwata-kwata babu alaƙarsa da wannan saboda mun faɗa cewa yadda ubangiji yake yi wannan 46 rabawa biyu ake yi ba zai yi ya ɗauko 46 cif daga wurin uwarsa ba ko ya ɗauko daga wurin wani kuma a zo a duba a gaba a ga wannan ba domin a haka aka halit- a- a- aka wannan ɗan halittar hana ina kuma na na gama bayani na nikam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na'am na'am a'a eh نعم.
والله يا تاهيل.
na'am eh wannan ɗaya daga ciki so so abin da nake faɗa shine still za mu koma ta inda malam yayi magana ɗazu shi yasa ba a fiye son jaddada irin wa'annan bincike binciken ba na akwai yiwuwar ko da shi dna ɗin misali zamanto cewa eh gashi an sami ba za ka iya cewa misali 99% akwai kamanceceniya ba amma kuma ba za ka iya jingina wannan ɗan da wannan ba dalili ɗaya ne saboda irin wannan cakuɗayyar zumuncin za ka ga cewa idan kana da in ka fahimci cewa wannan link ɗin idan ni yanzu na ɗauko 23% ɗin half ɗin 23 ɗin mahaifina misali shi ma ya ɗauko daga mahaifinsa idan a ciki aka samu wannan auratayyar zai zama cewa muna samun cross linkages na waɗancan amma ba zai zama 100% ko 99.9 kamar yadda za a yi a wancan ba sannan kuma because shi wannan na abo za a iya samun irin waɗannan cross linkages ɗin amma a likitance zai yi wuya a tabbatar da wannan zai yi wuya a tabbatar da wannan domin in ka zo ka ce kai o yaro o ne ko misali ab ne abin da yake a likitance shine cewa ya ɗauko a somewhere ya ɗauko b daga wani wuri shine blood group ɗin shi zai ba shi ab idan a cikin an yi wannan yawace yawacen wannan maybe dogon bincike ne zai iya zai- zai- zai iya zuwa ya tabbatar kuma saboda irin wannan iskalin shi yasa yawanci yanzu aka fi aka daina amfani da shi abo uh, wannan din wurin wannan domin za a iya samun irin wayannan uh, kamanceceniyar amma shi wannan na dna din ya fi zama tabbas wurin ko ya kore gaba daya ko ya tabbatar gaba daya
yanzu dai yanzu dai me zaka ce malam gaba a ba da ba da amsa a wannan wannan ai mun ba ba da bayani mun tawo maganar anan cewa to um, alhamdulillah mun ji daɗi gaskiya Ah, dr ashiru adamu allah ya saka ma da alkhairi wannan bayani ne mai gamsarwa ku ya hakuri tun da lokacin namu a takaice ne mun tashi da natija guda hudu natija ta farko ita ce ku gane ka'ida ta musulunci shine girmama takassusat ilimi baiwa ne Allah kuma ba zai tara wa bangare ɗaya komi da komi ba musulunci yana girmama kowa a bangarensa wannan nayi ne saboda nan gaba ku rinka gane akwai abubuwan da ba malamin addini zaka tambaya ba akwai bangaren da ba likita zaka tambaya ba kowa ka bashi damarsa a inda Allah ya bashi Allah ya ce fasalu ahla zikiri in kuntum la ta'lamu ana fahimta na faɗa ne saboda akwai malamai da yawa masu azarbabi su shiga babin da ba nasu ba kuma ai ta rigima da su akan harkar da ba ilimin su bane ba laifi bane yanzu misali ni yanda na saba kowane bangare tunda na ɗauka alƙur'ani magani ne a kowane bangare to in ina ƙoƙarin bincike na ƙur'ani ko na hadisi zan yi ƙoƙarin ɗan samu ɗan wani abu na abin da yake nunawa ko da ba bangare na bane amma sai na koma wurin masu bangaren shi sa wani lokaci in zan yi bincike zan kira likita in kira jami'in tsaro in kira waye in kira dan siyasa ta tattarawa har sai ya zama ni ma na dan samu wayewa amma ba zai sa kuma a ce na kware a cikin babin ba akwai abin da ba za ka shiga can ciki ba kai dai kawai ka dai dan waye ka samu a ce kai ba jahili bane a ciki amma baka zama malami a ciki ba an fahimta abu na biyu da muka tashi a kai shine darasi na aƙida shi yasa nake cewa tir da mutumin da ya karanta kimiyya amma bai musulunta ba zuwan nan bayani da muka ji ya ishe ka ka gane wane ne ubangiji wato abin da yake ce maka akan cells ya ishi dan adam imani mu din nan Allah ya ce khalaqahu min turab daga ƙasa aka halicce mu ƙasa din na ai kwasan gari ne inda za a ce maka ka nemo ƙwaya ɗaya a cikin garin in za a iya samu inda za a markaɗe shi a kai shi zuwa the smallest particle a ciki ai zai iya zama ya ta markaɗuwa ya ta zama har a samu mafi karanci haka, haka ne shine wanda ake ce zarra inda za a ce za a markaɗe shi ya zama mafi karancin abin da zai iya zama ƙwayar halitta shine Allah ya magana a kansa zarra to alqur'ani Allah ya ce wala asghara min zalika ko da za a samu kasa ma da haka wannan ba ku manta ba a cikin tafsirin bana mun yi bayani akan wannan to tunda Allah ya halicci dan adam daga kasa ne kuma gari ne wanda in ka tara shi sai ka iya cura shi sai zama gini yanzu ka dauki gini a gine sai na tambaye ka sai na ce yanzu wannan da kake ganin shi a hakan nan kuna ganewa garin kwayan kasa guda nawa ne a ciki ya hada shi sai zama kamar haka to kamar haka ne dan adam tunda ai daga ƙasa ne aka halicce shi waɗannan buraguzan da in aka tara su ne suka yi gangan jikin shine ake ce cells din kuna ganewa ta yadda yanzu da na ɗauki mafi karancin ɓangaren ka sai a murkusa sai zama menene mafi karancin abin da zai bayar a ciki to wannan shine cell to da haka ne fa Allah ya tara yanzu don Allah ana ce maka a jikin ɗan adam guda ɗaya akwai cells da suka kai tiriliyon ɗari yanzu ba halitta kan ne fa abin mamaki ba halitta waɗannan abubuwan kwaya kwaya tiriliyon ɗari da Allah ya cura su suka zamo ka don Allah yaushe Allah ya wannan aikin kuma da Allah ya tashi yi a cikin cell ɗin ya yi DNA irin naka sai ya irin nawa daban sai ya irin na wane daban yanzu in ka ce za ka kirga mu mu a dunkulen mu mu nawa ne guda nawa Allah ya a baya guda nawa yake yi a yau guda nawa zai ci gaba da yi a jikin kowane ɗaya akwai tiriliyon ɗari fa tabarakallahu ahsanul khaliqin wannan kawai ya ishe ka ka gane wallahi in ba musulunci ba ba inda kake da aminci na yarda da ubangiji a ce kowa Allah ya yi shi daban shi yasa kafirai a baya suka rika cewa yanzu a idza mitna wa kunna turaban wa idaman a inna lamab'uthun yanzu in muka mutu in ka je ka tona kabari bayan shekaru za ga ba komai a ciki me ya koma ya koma inda da yake ya yi ta murkushewa har ya koma sel sel din har sel sel din sun zo sun koma cikin inda suka fito kama bada'na awwala khalqin nu'idu an fara ka daga ƙasa sai ka sake koma sai ka narke a ciki to da ka narke din nan shine suke cewa ta ya za a yi a dawo da shi suna nufi kenan fa yanzu wa'annan sales din inda za mu mutu tare da wannan abun ne mu a kabari daya ai za mu wargaje to ta za a yi a tsamo irin nawa da dna na a cikin cell cells din ya zama ba a wargaza da nashi ba ta yadda inda za a gwada ni za a samu ba za a samu an wargaza ba domin saboda wannan bambancin cells din ne yasa yanzu ba za a zo hannunsa zai yanke a ɗauko nawa a sa masa kuma ya aiki ba ana fahimta sai an yi binciken da an tabbatar akwai compatibility tsakani shi yasa suke cewa zai yiwu a sake dawo da iri nani shi ne Allah ce bala kadiri da ala annu sabuya banana yace ba ma wannan kawai ba ku wannan da yake ba ku mamaki Allah ya ce banana thumbprint din kama Allah ya ce za mu mai da shi daidai ka san ai sales in Allah ya zo kawai za a ware ne sai a ce na wane su koma na wane su koya to Allah ya ce har da zanen da aka yi a jikin a waje banda na cikin Allah ya ce ba za a kawo zanen hannun wani a ɗora wa wani ba kowane mutum a duniya yana da zanen hannunsa daban Allah ya ce kowanne ma za mu daidaita shi ba wani dan adam da zaka ce zai thumbprint kuma ka samu wani ma zai sake yin irinsa daidai to amma banda shine Allah yake ce maka wannan ma Allah ba zai kuskure ba a ranar kiyama ya kawo na wani ya sa wani ballantana ka ce a raba cells a hada na wani a hada na wani to wannan kawai ya ishe mu darasi na akida ka ji yanda Allah ya yi mu fa yanzu wannan duk Allah zai wani abun a banza yanzu Allah zai zauna yayi wannan aikin ya tsara shi fi ahsani Allah ya ce Allah ya ce la karkhalaqnal insana fi ahsani taqwim Allah ya gama yin wannan a banza rabbana ma khalaqta hadha batilan darasi na uku da muka dauka a cikin wannan shine cewa har yanzu dan adam yana bukatar karin bincike shekaru talatin da suka wuce ko arba'in ko hamsin inda za a zo a kira shi ko wani malaminsa a baya sai dai ya maka magana akan batun gurufin ɗin jini yanzu kuma bincike ya wuce wannan sai aka ce wancan akwai kurakurai sai aka ce a dawo kan wannan sai aka ce an yi wannan wajen isbat 99.99999 wajen nafi 100% ashe wannan point 999 din ana nema shi ma ya kai 100 akwai sauran bincike a gaba wallahi har yanzu ba a gama ba sannan abu na ƙarshe da muka tashi da shi na natija shine duk inda aka samu conflict between law and medicine law prevails idan aka samu shari'a ita ta ce kaza likitanci ya ce kaza to na shari'a ake ɗaukawa ba na likitanci ba saboda Allah ya san da likitancin amma sai ya saukar da dokoki kuma yanzu wannan maganar da yake yi din shi ya tashi tashi zai rikita mini alhaji garba ya ce shi gashi a gidansa an samu o kuma an zo an samu yarsa kuma ab to wannan shine zai tabbatar maka da cewa ubangiji maɗaukakin sarki yana abubuwa yadda ya so ne kuma wallahi kuna iya kutsawa ku gama abinku duka daga baya wani daga baya sai zai ce shi duk ba haka bane ba ya so nawa ne abubuwa scientific theories har zai zai zama fact ma wani daga baya zai ce shi duk bai yadda ba ma ko bincike zai tabbatar da kishiyar hakan har yanzu dan adam wallahi bai gama bincike ba dalilin da yasa kenan shari'a bata yarda da a rinka gabatar da medicine akan doka ba saboda medicine zai iya kuskure doka kuma daga Allah take ba a kuskure shi yasa inda a ce za a ba medicine ya zama shine karshe to yanzu da wannan magana da kake faɗan da sai jawo maka shakka to amma a musulunci dokar Allah ba za ta taba zama kuskure ba amma cikin medicine da kowane abu na kimiyya tunda dan adam ne yayi ba za a iya samun kuskure da yawa ana fahimta shi yasa in aka zo sai shari'a sai ta ce ma ku daina ma wani bincike bincike saboda akwai binciken da in kun fara ba za ku iya gamawa ba duk yanda kake in an fara wallahi akwai abin da ba za a gama ba har yanzu a cikin maganarsa ya gaya muku cewa akwai abubuwan da har yanzu su ma a likitance ana, ana kokari da za a gama tabbatar da su amma ta ba a riga an kai su zuwa perfection ba bayan wannan kuma akwai kuskure na dan adam tunda dan adam ne zai gudanar a nan baucin wani asibiti ina tunawa mai asibitin sai ya je yawanci yana da kokarin ana kawo abu sai ya ce a je a yi test in an kawo zai ga an kawo positive malaria positive wace ce widal ko wane ne positive wane ne positive yana ta gani shine sai yake ce kai sannan mace tana zuwa in a ce a jagora haici tana da ciki shi kuma sai kasa ci wayannan suna aiki ko sosai sai ce bari ya gwada su sai ya fitsari a kwalba ya ce a ji a kai musu su gwada wannan matar za ka zo masa da result positive tana da ciki ya kira su ya tuttura musu ashar ya ce dan ka zan ubanka ni ne mai cikin ya ce to fitsari na ka gwada a nan bauchi aka yi ba sai na faɗi asibitin ba ko likitan da haka dan adam akwai sakaci dan adam kuma akwai kuskure sannan dan adam zai iya bai yi kuskure bai yi sakaci ba amma injin ya yi kuskure tun da dan adam ne ya yi injin rai ana fahimta don haka wannan bayani duka da ya yi ka tabbatar da cewa ka zo ƙarshen abin da muka ce kar mutum ya kai ga abin da zai sa ya ce shi yanzu bari ya gwada tunda an ce 100% ya je ɗauki matar ya je ɗauki waye a je a ce za a yi wannan in mutum zai bi ta wannan to ya bi ta hanyar shari'a tukun sai ya je gaban shari'a sai je ce shi kaza kaza kaza yake so amma tsakanin shi da mata kawai je asibiti je ya gwada wallahi wannan haramun ne ko bincike ne akan abin da Allah bai saka ba kuma wallahi duk wanda ya ce zai sa matarsa da irin wannan kokofi da irin wannan abin to in Allah ya ce zai masa irin haka fa wallahi ba zai sha ba duk mutumin da yace zai sa wani a gaba sai ya samu ya cika ɗari kai zaka iya cika ɗari ne yanzu duk wanda Allah yake zai masa irin yanda shi zai sa abu a gaba komi sai ya zama daidai ai shi ma ba zai sha ba Allah ya samu dace na ta baku labari a nan cewa kowane ɗan adam yana so ya amma shi bai so a masa ɗalibai ne mun zo za mu dawo daga madina an zo ana auna kayan mutane ɗalibi kayansa ya wuce da kilo 40 da, da, da, da, da kilo 5 aka zo aka gwada mai jirgi ya ce masa kai ka je ka cire biyar kaga me zai cire bawon Allah ka rage biyar in ba ka bara bara mu dauka ba kai sauri kawai wani ya shigo layin ya ce bawon Allah ka mu rangwame mana ya ce a bawon rangwame kawai sai ce to kai ma yanda ka mun nan kai ma Allah ya maka irin haka in ka je lahira kawai kayan ka zalla shi za a auna kara kara maka ko kobo yace ya zaka mun irin wannan addu'a yace kai me yasa zaka mu haka sai ce to na yabe maka yace kai ma na yabe maka sai na zo na lafiya dan kuwa bai so a masa irin wannan bismillah na'am
aikin asibiti akwai lokutan da za a gama ta taso wannan ba ta haihuwa a ɗauka a je misali a yi mata gwaji da ita da mijinta maybe akwai shi miji yana da raguwar ba suna da kasa amma idan aka kawo gwajin na zai ga cewa wannan bayan da za a iya haihuwa based on wannan problems me ya kamata ya hau very good da yake cewa ana samun mutum a zo wajen maganan fertility a- a- haihuwa ko ba za a iya haihuwa ba sai a gwada a samu shi mijin ba zai taba iya yiwuwa a ce wannan ya haihu ba a likitance amma sai a samu yana haihuwan ko ko- ko matansu suna da yaya matansa suna da yaya ita kuma wannan ta zo yanzu ita ta zo babu
yan wato ita in ta zo a, kana tambaya yanzu akan a shari'ance mai hukuncin shi da shi da waɗancan na farko shi da waɗancan a shari'ance ba ruwanmu da wannan binciken kamar yadda na cewa kar a binciki matar haka shi ma kar a binciki mijin ba ruwanka ƴaƴa nasa ne tunda alwaladu lil firash ka fahimci wannan ko batun abin da ya rage da ita wannan matar in ka bincika ita ka samu ita tana da lafiya ka ce mata ke kina da lafiya shikenan in ta ce ita ba ta da lafiya ka ce mata ita ba ta da lafiya ita idan suka zo tare da mijin suka tambaya ka ga musu gaskiya batun mai zai je ya biyo baya wannan ya rage nashi ai duk mutumin da yake da imani ya san ubangiji yana iya inna allaha yaf'alu ma yurid kuma inna allaha yaf'alu ma yasha kuma abubuwan mamaki da yawa Allah ya yi su muna gani ana fahimta sabar ta malam duk da dai kaga ba a irin wannan tone-tonen ba wai don koyon kolejin ɗin kuku ba ne wani yana da matarsa sai zama sun yi shekara sun kai kusan shekara goma Allah bai ba ta haihuwa ba ba ko bari shiru to ya damu ya damu ya ɗauke ta ya kai ta waje aka je aka yi bincike aka samu shi yana da lafiya matar ce ba ta da lafiya kuma ba zai taɓa yiwa ta ɗauki ciki ba ba zai taɓa yiwa ta ɗauki ciki ba ya je ya sake ya je wata ƙasar tunda yana da hali suka ce mishi aika ya haƙuri shi kuma ba so ya ƙara wata matar ɗayan nan ta ishe shi amma kuma yana son ɗa yayi yayi yayi yayi sun kai shekaru abin tausayi shi daga baya sai iyayensa suka matsa masa gaskiya ma dole fa ka sama mana jika shikenan sai ya kira matan na ya ce mata yanzu ya za a yi ta ce masa ka yi ta yi ta kukanta ita kan ta fidda rai kwata kwata ba za ta taɓa ɗaukan ciki ba shikenan sai ya yi aure ina rantse maka da Allah yana yin aure matar ta zo kafin ita wannan matar ta ɗauki ciki sai uwar gidan ta ɗauki ciki kana ji ko wannan abin da nake faɗa ɗin shi abin da ya jawo ya ban labarin ya yi wannan kuskuren da muka haɗa da muka hana ni da ya gani ta ɗauki ciki sai zai fara jin shakka yace ya za a yi ta yi ciki bayan an ce masa a likitance ba zai yi ta ɗauki ciki ba kuma ya kai ta ƙasa kaza ya kai ta ƙasa kaza za su masa ƙarya ne sai ya ɗauki ɗan a ɓoye ya je aka yi dma wallahi aka samu ɗansa ne wallahi aka samu ɗansa ne Allah yana yin abun mamaki malam ya aka yi wannan Allah ne san yanda ya kayansa wa kar khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a kai ma nayi ka da ba a gwada DNA ka ba nayi ka kai yanzu dole ya ka ya ka gwada wannan kafin ka tabbatar in na taci saboda haka akwai abubuwa da yawa da suke surpassing science and technology saboda ubangiji yana iya yin abubuwa da suke khariqatul lil adam yanzu scientifically a scientifically ba zai taba yi wa ayi annabi adam ba ko zai yi a kimiyyance yanzu a likitance zai yi wa ayi annabi adam a likitance yanzu zai yi a samar da mutum irin yadda aka samar da annabi adam a likitance zai yi a samar da annabi isa a likitance haka from nowhere kawai ya tai ciki ba maniyi ba komi a likitance zai yi to kalaka min turabin sun makana da hukun ba yakun kaga yanzu inda za a ce yanzu ka dauki annabi adam ka hada dna ka hada to ya ka samu mai a jiki ba abin da zaka samu sai kasa alaji kuma ga shi ne farko kuma ya shi ya fi tabbas ma akan namu ta kyauta Ah, sai abu na karshe ah, wannan yan tambayoyin wayannan guda biyu sun yi tambaya akan wala ya ce da mace ce a mai hukuncin ɗan da yake amfani da sunan uban mahaifiyarsa ba amfani da sunan uban mahaifiya sai dai in kamar wanda muka faɗa wanda aka yi li'ani wanda ba uban to sai a jingina shi da uwarsa sai uban mahaifiyar sai a wuce amma ba wai a sa uban mahaifiyar sai zama kamar shi ya haife shi shine uban ba sai dai a sa sunanta kafin a ci gaba sannan ɗan da yake amfani da sunan uban mahaifinsa wannan shi babu laifi sosai tunda an kira shi uba a shari'a amma a sa sunan ubanka kafin nan wannan na san duk abin da ya ja wannan tambayar shine abin da aka saba al'adance wanda zaga wani yana amfani da sunan baffansa wani sunan wansa a matsayin waye saboda shi ya sa shi a makaranta wannan ko mun taɓa yin darasi a kai mutum yana da irin wannan hesa yadda zai gyaro ta sannan eh, wannan yana tambaya akan eh wannan du na na amsa shi yayi kama da wannan sai ne na ce in mutum ya mutu ya bar ya eh, ya bar ya mace sannan kuma ba ba da namiji ba wane ne sai kawai sannan ba iyaye sai yayye da kanne ya za a raba gadon su shine mana ita iyaye ta dauki rabi sauran kuma su yan uwan su raba to sai na assalamu alaikum mm. yawwa
duk yadda aka nuna masu cewa bukatan a jiya wannan gwajin ma ba su masu bai da shi da kawai zai tabbatar da cewa ya yi cewa wannan lokaci ne aka yi wannan don karfa cewa hakan yana faruwa yau gaskiya ne na biyu kuma magana da ake farancin a je a yi wannan abu ba ya zamo shi ne kare da haka.
in ba ku ne kuka sa shi ya je yayi ba To, yanzu matsala tana faruwa misali irin satan yaya da ake an saci yara daga wasu garuruwa har ana da bauchi an tafi da su kudu an je an sa su a gidan da suke kira gidan marayu Mm.
gidan marayu To, amma da aka ja aka sauran su aka dawo da su gwamnati sai aka zo su a hannun yan sanda waɗanda suka zo suke claiming ƴaƴansu an samu wani yaron da ɗaya daga wata karamar hukuma ne a nan ɗaya kuma daga kudu da biyo da duka suna claiming ɗan yaro kuma kowa ya zo da shaidar da ya nuna cewa ɗansa ya bata saboda rumar da yi wa ɗansa da a wancan lokacin to su hukumomin ɗan sanda yanzu suke abin da zai tabbatar da ɗan nan na wannan ne ko na wannan shi ne a je a yi wannan hukunci mm.
to a wannan wurin da aka je aka yi zan ga wata wani zai ke halatta mu mutum ne yadda cewa wannan dan sani ko kuma ko wata hanya ta zama wani mutum da baya kafin a je ga wannan ya yi kyau a shi wannan mana haya ma'aikacin hukumar shari'a ne kuma dama duk wannan magana da na yi a kan irinsu nake yi da farko ya yi magana a kan wannan dna din mutane yanzu ana yawan yi mutum kawai saboda shakka ya je yi na ce asali a musulunci ba a wannan binciken saboda binciken nan ka tsaya akan abin da shari'a ta ce kawai ya fi maka kai ma don ka samu kwanciyar hankali amma in ta kama cewa sai an yi shari'a ba ta hana yi ba amma a bi ta hanya ta doka shine na ce ya zama kotu ce za ta ce a yi ko kuma ku hukumar shari'a na ɗaya kenan ba kawai mutum ya ɗauki matarsa ya ce a je a masa ba ko ya ɗauki ɗansa ya ce a je a yi na biyu shine ba fa dole sai in akan magana tabbatar da haihuwa ɗanka ne ko ba ɗanka ba hanyoyi da yawa da nake cewa a zamani yanzu wannan darasin zai yi amfani shine wannan abin da ka faɗa yanzu maganar sace-sacen yara da ake ta yi an saci yara daga nan arewa an kai su kudu sai aka zo aka dawo da yara aka kawo su kano kun gani kwanakin baya masu su suka zo suka rika ɗaɗɗaukawa to yace a nan ma an kawo ɗansu aka ajiye su a gombe iyaye wanda ya zo ya ce nasa ne an ga alamu ya tabbata a ce naka ne amma wanda aka samu conflict ko aka samu clash of interest sai aka ce a je a yi dna shi kenan wannan ya kyau Ha, ba ɗazu muka magana akan in an samu mutum biyu sun ce ɗansu ne sai a kira kafa ba shine na ce a madadin kafa sai a yi dna amma zama a hukumance za a yi yanzu mutum ba zai zo kawai daga ya zo ya ce muku ɗansa ne ko a hukumance ko ku ɗauki ɗa ku bashi ba sai ku tura shi can amma shine nake ba da shawara yanzu irin wannan sai ya zama kuna da kuna da wani tsari na musamman da za ku yi alaka tsakaninku da wasu likitoci ko da wani asibiti na musamman a amanance ta yadda bisa amana ne kuma wato extremely confidential ta yadda za su ba ku report direct ku ne za ku ba mutum ɗan ba shi ne zai je sai ya kawo muku result ba kaga nan zai iya interfering cikin result ɗin sannan kawai shi ya zauna ne ko a zo a ɗauki sel ɗinsa ko a ɗauki jini a je a fitar a zo a kawo muku ko kuma ku zo ku yanke hukunci za ku iya wannan ku kuma kuna da bakin na, na, na, na gwamnati ko na kotu shikenan saboda haka abin da nake faɗa ba dole sai tsakanin ma'aurata ba duk wanda ya da awan ɗa wannan babin ya yi magana akan na magana aure sanai zo na magana yadda za a iya raba tsakanin mutum biyu wannan yana da awar ɗansa ne wannan ma yana da awar ɗansa ne shikenan abu mai sauki ana gane ba irin wannan harka ta shubuha ana samunta da yawa akwai wani abin mamaki da ya taɓa faruwa kafin yanzu wannan ma a likitance za ka ce baka san shi dai yiwu ba wallahi malam abubuwan mamaki da yawa shine aljani yayi wa mace ciki a ga irin wannan buɗe-buɗen na ce maka wani abu sai a shari'a ne za ka ji wannan kuma a saudi arabia ne ya faru karshen ta dai malamai ne aka nemo don shi ma alkali a kotu judicially wannan ba zai iya fitar da wannan abun ba to sai aka zo aka kawo wa malamai su duba wannan abun yiwuwarta shine mace ce tana da miji an fahimta tana da miji aka zo aka yi wannan batun li'ani mijin ya ce shi ba ɗansa ba ne kuma da gaske tabbata cewa lallai ba ɗansa ba ne ko ta ce a je a yi dna aka je aka yi kafin aka zo maganar li'ani so don an tabbatar nasa ne ba ma za a bar shi ya yi li'anin ba ai shi yasa za ta sa sai an je an yi tun sa aka je aka aka samu ba su bane sai ya yi li'ani ya gama ya gama rantsuwan sa ya ce shi wallahi ba ɗansa bane sai aka ce kaje ka abun ka an yadda ba ɗanka bane yanzu saura maganan za a raba aure ko ba za a raba aure ba ya ce shi baya zargin matarsa da komai amma shi ɗa ba nasa bane matar kuma aka ce to ke za ki yi rantsuwa ta ce rantsewa sosai gangariya ma ta ce wallahi wallahi ba ta taba sanin wannan miji ba a duniya sai wannan mutumin ka san me ya faru wallahi malamai suka ce aljani ne mata ciki shine ko aka kawo littattafai aka fara bincikowa aka samu instances da yawa a baya wanda aka samu irin wannan wanda za a samu aljani aljani yana iya kalbi saboda Allah ya ba su wasu abubuwa a yi extraordinary powers wanda mu ba mu da su ka fahimta duk da cewa sinadarin halittan daban ne za ka yi ɗauka a hankalci da waye duk ba zai yiwu ba khalaqtahu min min khalaqtahu min narin wa khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin sinadarin ba zai iya zama iri ɗaya ba amma aljani yana iya san yadda zai ɗebi maniyin namijin ya sai inda zai jirkita shi sai ya hada da nasa ta zo ta haifa wani abu mushawwa kamar mutum kamar ba mutum ba ka fahimta a ƙarshe dai haka aka yadda cewa wannan matar ta haifi aljini ne irin wannan na faɗa ne saboda ba dole ne kawai don in ba kai ne uban yaro sai a ce mace zina ta yi ba ni ba na ce baka ce aljani ta haifa ba matarka amma dai ba dole ne wai a ce zina ta yi ba akwai hanyoyi da yawa wallahi na ban mamaki da Allah yake yi kuma abubuwa da za su iya saba wa do- wa wa likita Sheikh Muhammad Al-Amini Shankiti an taba ka masa wani kes to wancan lokacin yarinya ce budurwa yar shekara sha hudu kawai sai ta ɗauki ciki sai a ganta kawai da ciki ya aka yi ta yi ciki ba a sani ba aka je da ita aka tabbatar ta- da tana da ciki ya kika ita bata ma san kawai bata ma san wani namiji ba san kawai ba aka je aka bincika aka samu yarinya vajin ce ɗari bisa ɗari ba taɓa sanin namiji ba gashi tana da ciki ya aka yi ta wata sanya ta yi ba ka sanya aka yi wallahi bincike ya zo ya nuna cewa sai aka zo aka samu irin sakaci irin na larabawa din nan yadda suke haɗa kaya na yara pants ɗin wanta ta sa bayan ya yi mafarki a jiki kuma maniyin ya bushe kaga medically bayan da za a yi maniyin da ya fito waje sha iska kuma ya zo har ya iya fertilizing ya zama ɗa wallahi da wannan Allah ya ɗauka ya halitta shine ya shiga aka zo aka gwada aka samu ak- aka samu aka samu ɗan wannan wantan ne kuma wallahi bai taɓa sanin ta ya mace ba bata taɓa zina ba kuma wannan yaron bai taɓa kwana da ita a ɗaki ba ma wandonsa ta ɗauka ta sa kuma aka gano daga lokacin da ta sa wandon aka tabbatar da cewa wallahi da haka ne Allah ya ɗauki busasshen maniyi ya Allahu ma ya sha abubuwan mamakin Allah da yawa malam yanzu a likitance haka zai yi ku ci gaba da bincike malam ku ci gaba da bincike shi yasa na faɗa ne wai duk saboda mai ku kwantar da hankali akan matanku ba da ka ga matanka ta abu shike ne ka ce ta yi zina yar iska kaza wallahi abubuwan mamakin Allah suna da yawa wai a gurin zaki ba ku labari kun san wani littafi akwai wanda ya taba karanta alamul jin lokacin da muka yi suratul jin anan na ta karanta abubuwan mamakin aljanu in ba ku manta da karatun ba tun a zamanin da ne fa yarinya ce ko ne zo neman ta aure ai aljani yana iya tashkili ya dawo dan ya dawo mutum ka fahimta a lokacin da yake asalin siffar dan adam din nan zai zama komai na dan adam yana da shi kaga ba mu taba gani ba ne ba taba kamo aljini aka kawo shi clinical test balle ka gani ba don haka a wancan lokacin da yake dan adam zai iya yin abin da dan adam zai iya yi, sai ka ce eh tunda ya zama dan adam shi ne zo neman aure ya gama komai ya turo iyayensa wallahi aljani ne ya sa babban riga da hula da jamfa da komi aka turo mota aka ɗauki amarya aka kai masa gida ashe wallahi aljani ne mutane ko aka rufe musu ido duk ba su gani ba shi ne tare har ta haifi yara tukun shi ne daga baya ya zo ya ba- ya zo yana gaya ma iyayen cewa wallahi shi fa aljani ne kuma gashi matan ta haihu na kuma ba ku labari anan akan Sheikh bin Baz lokacin yana shugaban jami'a islamiyya a cikin jami'a ana karatu da mutane da wane ne a cikin ɗaki na ɗalibai wanda ya taɓa zuwa ɗakin ɗalibai a madina zai ga yadda ɗakin yake ga kofa ga ɗaki ne za a yi mai tsayi sai a sa sai a yi partitioning ko da katako ko da labule kowa ga ɗakinsa amma ɗalibai hudu ko uku suna jere wannan baya ganin wannan amma ɗaki ɗaya ne suke to shi wannan wanda ya dawo na ƙarshe tun da kofa ɗaya ce ya dawo na ƙarshe ya je ya kwanta shine a can kurya sai wanda ya ce masa wani baka kulle mana kofa ba ki yana ta ciki ne ake bari to in ka zo sai ka sa saboda kar wani ya zo ya buɗe wanda ya shigo na ƙarshe shi zai haka ba kulle mana kofa ba ya ce wallahi ni na gaji kai ka rufe ya ce a kai ne ka zo na ƙarshe kuma ka san ka'ida kai ne ya yi tsaki kawai sai ya miƙo hannunsa daga gadon ya yi haka ya gaga gaga ya kulle sai hannun ya dawo wannan din ya hango hannun zai iya bacci sannan ya halatta ya tashi ya gudu in ya tashi zai gudu kaga wannan din zai ce ya gane sai ya shiru akan bai gane ba da safe ya tashi ba bacci wallahi ya je ofishin Sheikh bin Baz wannan wani almajirin Sheikh bin Baz ya ce a gabansa aka yi lokacin yana yana matsayin sakataren Sheikh bin Baz ya ce kawai sai ya zo ya ce malam ga abin da ya faru a ɗaki shi ko malam makaho ne ya ce a kira shi kuma ka san wannan waliyan Allah ne ba wanda zaka zo ka musu wasa bane aka kira shi aka ce aka ce aka ce mudirul jami'a yana kiran ka ya je zauna yana bare bare ya ce ittaqillah anta jinniyun am insi kawai kai dan adam ne ko aljan yayi shiru ya ce nace ka ji tsoron Allah ka gaya mu ba sai ya karya wa malam ba ya ce wallahi ni aljani ne ci ajin ka nawa ya ce aji na uku tun daɗin nan kana aljani me ya kawo ka nan ba ku da jami'o'i ne yace muna da shi me ya kawo ka nan yace wallahi albarkacin irin ku kawai a ce a zo nan ni in zo in yi makaranta a nan in na je can certificate dina zai fi na kowa sai malam yace masa wannan makarantar ta mutane ce ka ji tsoron Allah ka koma makarantar ku ta aljanna yace na kore ka daga yanzu ka taba cutar da wani yace bai taba cutar da kowa ba malam yace masa in ka zauna ba za ka iya kame kanka ba sai ce to ai ba ni kadai bane yace oho wanda ya abu ya bayyana shikenan wanda bai bayyana ba ba ruwan mu wallahi haka shi aka kore shi kuma to ba a sake ganin shi ba har yau kuma ko ni lokacin ina jami'a wallahi mukan ji da daddare bayan an tashi a filin kwallo ka ji ana marri passing ai gol ai tayi sai ka zo ka leka ka gaba kowa kuma ka ji ana tayi wannan abun ba za abu mutane suna ganin abubuwan mamaki da yawa mana sai Allah ya kai mu insha Allah tunda mun yi darasi ɗaya ne na wannan satin to sai Allah ya kai mu wani lokaci ba sati mai zuwa ba sai yanda Allah ya yi Eh, tunda ai kana abin nan kana wani rekodin gobe ko kana wani rekodin gobe so sai Allah ya kai mu wani lokaci babu wani sati in Allah ya so sai satin gaba in Allah ya so na samansa wassalamu alaikum